musaqatu to
wal musaqatu ja'izatun fil usuli
wal musaqat ko a ita musaqa ja'iza ce a cikin me
fil al usul an ce musaqa shine nau'i na nawa a cikin sharika na hudu ko yawa na hudu ke shi yadda ake yin musaka shine za ka kira wani mutum ka ajiye shi a gonarka wacce ka kamar ta dabino ko kuma irin ta gwanda ko irin dai ta wacce ba ta fitowa da wuri musaka irin gonaki kamar gona haka sai ka ɗebo wani ka ɗauko wani sai ka ce masa ya dinga shayar da gonar taka ka fahimta ko ya dinga shayar da wannan gonar taka amma duk abin da aka fitar a cikin 'ya'yan wannan bishiya din za ku dinga rabawa ka fahimta ko kuma za ka ayyana masa abin da za ka dinga bashi a ciki shine musaka yawa akwai musaka akwai muzara'a wannan musaka daban muzara'a daban za mu zo mu kan muzara'a musaka din nan manzo sallama ya yi ma da yahudawa ko akan cewa za su dinga noma gona ko abin da ya fita a cikin gonar rabi nasu ne rabi kuma na na musulmai ne
alama taradiya alaihi alama min taradaya alaihi minal me minal zari ko ka gani ana yin musaka din ka sawo wani a gaba ka kira shi akan cewa ya zai dinga kulan maka da wannan gonar wannan gonar ya dinga kula da ita sai su yi yarjejeniya abinda za a dinga yi na mujaza'a abinda ya fita za a kasa goma shi mai gonar yana da kashi bakwai kai kana da kashi uku ko kuma a'a shi ne yake da kashi ukun kai kake da kashi bakwai ka fahimta ko wannan diyayi diyar ce dai suka yi tara da yayi kuma kuɗi za ka bashi a a ciki ake shi ba za ba shi kuɗi a waje yauwa wannan a cikin abin da yake asalin ana yin ta ne akan cewa abin da ya fita a cikin gonar ka fahimta ko yauwa abin da ya fita a cikin gonar idan ya zamanto kuma ba abin da ya fita a cikin gonar bane ba to wannan ya koma ba ba musaka ba yauwa zo ka dinga jire mun gona in ringa biyan ka kaza wannan daban shi domin a ishe a cikin musaka din akwai abubuwan da take ta'alluki da shi za a faɗe shi a ciki na'am da kake wal amalu kulluhu ala al musaqa Na'am. A to kaji ba? Shi aiki baki ɗaya yana daga wanda aka ɗora wa wannan musaka ɗin. Duk aikin da za a yi a cikin gonar, to wanda aka ɗauko a kan ya dinga kula da gonar shi zai dinga yi. Ka fahimta ko?
man da za da ban da za Na musaka. Akwai muzara'a za mu zo kanta shi isa ban zo kanta ba. Muzara'a daban musaka daban. Ita musaka abin da ya shafi kamar masala a ce dabino. Dabino kaga ai sai da ɗabi ba ko yawa kamar irin su goba kamar irin makamancinsa abinda dai yake da 'ya'yan itaciya ne a bishiya shi ake bashi shine wannan musaka shine nau'i na hudu je
wala yashtaridu alaihi amalan ghayra amalin musaqati a ba daidai bane ba ka sharɗanta wa amilin musaka wanda ka saurta ka ɗauko shi akan ya dinga shayan maka da gonarka ka sharɗanta masa wani aiki da ya fita daga cikin gonar dan
wala ka kira shi yana ba gonar ka ruwa akan kun yi yarjejeniya shi amili ne na musaka to kuma ka ce lallai sai ya dinga zuwa gida ne maka ce bane ka fahimta ko wannan ba daidai bane to ba sai dai in aiki biyu zaka bashi bayan musakar kuma ya je ya dinga yi ma ce bane shi kuma shi ma a nawa yawwa
wala amala shay'in wata kan ala ayi halin duk mutumin da ka ɗauke shi wani aiki kuka yi ciniki to kaka ɗauka ya zama yaron ka kenan a komai a iya wannan ne ba kamar yadda muke ba yanzu ko kaga yau ba haka bane yana da yanci cikakke iya wannan kuka yi kawai in za a yi wani abun kam in shi ya ga zai yi ya yi amma ba za a yi masa sharaɗi da wancan cinikin na farko ba Mhm.
wala amala shay'in yunshihu fil ha'idi sannan kuma ba za a sa wa amilin musaka ba mutumin da aka ɗauke shi zai dinga shayar da gonarka ba za ka ce ya fara da wani aiki kuma sabo a cikin gonar ba masalan ka ce sai ya haƙa ma rijiya a ciki ko sai ya yi gini kewaye kata- da ka- da gini ka fahimta ko to ba a yi- sa masa wani aiki yushu a wanda zai farar da shi a cikin gonar dan dai a bashi wani wahala to
illa ma la bala lahu min shay illa ma la bala lahu sai dai abin da bai wuce a zo a gani ba ka fahimta ko abu ne wanda yake dan kaɗan dan ka sa shi ka ce yi wannan ba wani abu a ciki ka fahimta ko min shaddil hazirati na farko kenan kamar shaddil hazira in an ce alhazira kamar danga kamar shinge an riga an kewaye gonar da kara sai kaga wani waje ya dan faɗi ka fahimta ko ko wani waje ya tsinke to sai ka yi wannan tashaddu ka je ka ɗinke wannan wajen na'am ka ɗaura wannan wajen ka fahimta ko to wannan dan kai wannan babu wani abu amma in ba dai ya zo ya ce gaba ɗaya kai dan kai kake musaka a cikin gona kuma kai zaka go kewaye gonar a wannan ya nemo wani mai aikin amma abin da ya bare daga cikin wajen ya iya zuwa ya ɗinke shi shine shaddul hadira na'am wa islahi dafirati ko kuma islahid dafir gyara addafir me zai fassara shi a gaba wa hiya mujtama'ul ma'i shine wajen tattara ruwa wajen hanyar ruwa addafir wajen cakwalkwali inda ya ruwa yake taruwa to ya je ya gyaggyara wajen to wannan ma kaga ai yana cikin aikinsa na'am yana cikin aikinsa shi ba min ghairi ayyun shi'a bina'aha ba fa wai ya je ya gina wajen ba ya buɗe hanya ka fahimta ko in kwata ce dan gyaggyara ba ya je ya haka kwata ba wannan ka nemo mai haka ka fahimta ko yauwa irin wannan ba wai sai shi zai fara ginin wajen ba. farar da wani abu na daga gini ba ba shi zai wannan alhamdulillah na'am wa tadhkiru ala al-amili a haka kuma kilili in an ce a tazkir shine kilili mun gane kilili da muka yi a magana a baya ai kuwa an yi shi a baya ko al-ibbaru din nan tazkirul ibbaru shine hada kwasfan namiji da na mace na dabino ka sa shi a cikin buhu daya a sama in ya fara yi ka fahimta ko ana hada shi a tusa shi a buhu domin yayi baki daya a sai a saukar da shi to wannan shine tazkir yana hannun wanda yake amilin musaka wanda kace ya zo ya dinga shayar da gona to shi zai irin dinga wannan abu
wa tanqiyatul wa tanqiyatu manaqi'il shajari haka kuma da tsabtace inda wannan yake sakowa yake da suna eh, ganye ganyen bishiya ka zo ka ga ganyen bishiya duk ya faɗo ya ɓata wajen to sai kai tanki ɗinsa ka fahimta ko ka gyaggyara wajen haka to shi ma yana kan amili wanda yake na musaka shi zai yi wannan
wa islahu masqatil ma'i haka kuma da gyara maskaɓil ma'i inda ruwa yake dame
min al-gharibi minal garbi ba garbi shine guga ai ka je da guganka ka ebo ruwa a cikin rijiya ka taho ka taho ka bayar kaga ai hanya za ta lalace ko to inda ruwan ya dinga zubewa din nan ka da daga baya duk ka gyaggyara wannan wajen shine masqatil ma'i min al-garbi
wa tanqiyatul ayni haka kuma da kamar ya sharijiyar rijiyar ce ba ta kawo ruwa to zaka iya zuwa ka ka fahimta ko ka yashe ta shine tanqiyatul aid gyara ita kanta rijiyar ka tsaftace ta wannan shi ma yana kan amili na musaka wanda aka ɗauka zai dinga shayar da gona shi zai dinga wa'annan ayyuka
wa shibhu zalika da makamancin wa'annan abubuwa na'am jaizun an yushtarada ala al-amili wannan ja'izi ne halal ne wanda za a bashi sa shi amili na musaka a shar'anta masa wa'annan abubuwa ka yadda za ka yi wa'annan abubuwa dama ayyukansa ne to ja'izi ne a yi masa- a yi masa sharaɗi wakacin da za a bashi wa aikin akan cewa zai dinga irin wa'annan ayyuka
ولا تجوز المساقات على إخراج ما في الحائض من الدواب a wala me ولا تجوز المساقات mm.
على إخراج ما في الحائض aka musaka watakan ikhraju uh, ma fil haidi la tajuzu al musaqatu ka bayyana ko a ce za a fitta da dabbobi dabbobi ne da su ake aikin gonar asali ka bayyana ko dabbobin gonan ne da su ake aiki sai ka dauko wani mutum zai zo ya maka aka- zai maka aiki irin wannan na musaka din to bai halatta ka kwashe dabbobin baka ce ya kana sa ka bayyana ko yau tunda na dauke ka aiki yanzu ka kana ka a'a da nakan za a yi ka gane ko yawwa da nakan za a yi ne bai halatta ba a ɗau a fitar da abin da yake cikin gonan gonakin na daga dabbobi akan amilin musaka lallai a ban masa ya ci gaba da me aiki da su
min dawabi wa ma mata minha fa ala rabbih Khalfuhu.
khalfuhu abinda kuma ya mutu daga cikin dabbobin kaga dabbobin ka ne ko kai mai gona ake maka aiki da su to abin da ya mutu daga cikin wannan dabbobin ka fahimta ko to shikenan kai mai gona sai ka kuma ɗauko wata ka kawo ka fahimta ko shine khalfuhu ka ɗauko wata ka kawo ka bashi ya ci gaba da yin aiki da ita
wa nafaqatu dawabi wata kai ashe Wal- dan yana maka aiki sai dabbobin suka mutu ba za ka ce biya ka ba daman naka ne ba zancen ya biya ka yawwa ba kuma zancen ya nemo kai za ka kuma nemo wa ka bashi
wa nafaqatu dawabi wal ujra'i ala al amili amma kuma nafaqatu dawabi dabbobin ko da yake na mai gonan ne ko to amma ciyar da su na amili ne kai amili kai wanda aka dauko zaka dinga shayarwar to kai zaka dinga ba su abinci a cikin kudin ka dama ai gashi nan kai aka ba gashi nan har ga an yarjejeniya da kai Musa wata kan musakar tana da tsayi akwai abin da yakan kai shekara biyu uku bai fito ba ka gane ko kai aka ba gona dai ka ringa kula da ita dabbobi da komai zai yawa kun yi sharadi amma abin da yake cikin gona na dabbobi ga sunan na mai gona ne amma kai za ka ringa ci da su ana aiki shi ba aikin talaka bane na'am ba aikin talaka bane a dama musaka ta fice ai isa yanzu da kamar da kirada da musaka ba a fiye yin su ba wannan kasuwanci suna yi na masu kuɗi ne sosai su suke yi. kuma akwai taimako sosai a cikinta mu je wal ujara'i haka kuma kai da aka ɗauko ka dinga aikin gonar ko Mm.
ka dinga shayarwar sai ka je ka gayyato wasu su yi, to kai za ka dinga biyan su kai za ka dinga ci da su ka gane ku ai ce ai ma na samu wani yana taya ni wallahi to shikenan kai za ka biya shi ai. ba wai shi zai biya shi ba shikenan kai za ka ka kai ki ta kai za ka wannan shine ake nufi da musaka an fahimta ko to wa alaihi dhari'atul bayadil yasiri to a kuma in ya so ya iya yin shuka a bayadil yasir in an ce albayad fili haka dan kankani da yake cikin gonar ka fahimta ko fili kankani wanda yake gi- cikin gonar haka gefe to ya iya kawo irinsa ya noma wannan abu ya noma a wajen ai dama an bashi gona ya dinga kula da ita ko shi ko wannan abin da na musaka da aka bashi gona ya- ya- ya- ya dinga kula da shi sai ya shekara da shekaru ma bai fito ba to ya kawo ish shinkafarsa ko ish geransa ko dawarsa a gefe ya shuka shine alaihi a zari'atu
na'am wala ba'asa ayyul dhalika lil amili to wannan kenan shi da aka bashi alaihi me zari'atu me
al bayadil albayad yasiri ko ya samu wani waje haka ya keɓance ya shuka a ciki wannan ja'izi ne yayi wannan ya gaya wa mai gonar bai gaya wa mai gonar ba ka fahimta ko to sai aka kama magana ta biyu kuma ya ce me wala ba'asa ayyul dhalika lil amili to ya- ran da kuma ya misalin sai ya zo ya ce maka zan dan samu wajen nan da Allah ya ringa yin shuka to ba laifi kai ma ka kyale masa ka fahimta ko la ba'asa an yulga zalika alami albayadil yasiri ko ka gani fili kankani da ya zo ya tambaye ka cewa ina so in ringa dan yin wani abu a nan wajen to ba laifi ka bar masa wannan wajen ya dinga nomawa amma dabbobi zai kawo ya dinga kula da wajen ba laifi ka bar masa shi amin amma yasiri din ya yake a shari'a Na'am.
To.
wa huwa ahalluhu eh wannan shi Wanka- yawa to wa huwa ahalluhu wannan shi ya ma fi halatta Ah, shi ne ya fi halatta ma kenan wannan ko dai shi ya fi halatta ta ka- ka tambaya an ban maka ka gane ko maimakon ka je ka sara da kanka kawai kai Mm. ko kuma shi ya fi halacci akan cewa wanda yake maka aiki ka kyautata masa to Wa in- wa in kana al bayadu wa in- wa in kana al bayadu kathiran idan kuma ya zamanto filin ba kaɗan ba ne ba an ce ya sira ai baya ko sai zama filin ai kasiran yana da yawa lam ya juz an ya dokula fi musaqatin nakhli to bai halatta ba a shigar da irin wannan a cikin musakar da aka yi ta dabino ka fahimta ko in ya zama to filin yana da yawa kenan to yawan sa mu je ya yake
illa an yakuna qadra thuluthi min al-jami'i sai sai ko in ya zama to inda din bai fi kadarin sulusi ba baki ɗaya a cikin gonar baki ɗaya inda ya samu ɗin bai fi a kasa gonar uku ba kashi ɗaya ne ka fahimta ko kashi biyu can duk na mai gona ne kashi ɗaya kuma ba komai a wajen to in bai kai haka ba ɗin ko da na dubinan ne sai a shigar ka yi ka fahimta ko Mm.
a shigar kenan sai ka yi abin da za ka yi a ciki fa aqalla ko kuma ya zamanto akalla bai kai sulusi din ba kenan sulusi daga nan gate din sa ya tsaya ko ya kasa kenan ta koma rubu'i ko kuma sima
ƙarshen wannan musaka ne yanzu aka ga duk da ba musaka ba ne shi yanzu aka ga yawanci za a ga manya haka suna gina gida haka a birane haka sai ga sun ce sai su kawo irin mugaye haka mm.
sai su saka su a cikin gida Eh.
saboda ya su dinga kula mu da gida so aka ga wani lokaci sai ka ga shi wanda yake aiki a gidan yana shuka haka ko kuma yana wanda abin da shi mai eh mai- na fahimta wannan ba kuma ba ai tambayan shi ba to shi wannan ya
eh to kaga shi wannan gida ne na farko kenan to akalla dai shi abin da ya fi ya tambaye shi kenan an kaka kai zo ka yi eh, haya kai gadi a gida sai ka samu a gidan akwai lambu sai ka kama shuka a gidan kaga za a yi yawwa nan in yi shuka a wajen zai ce eh a wani gaje kai zai ce ai kai nan ba ba kawai bane sai ya gaya za ko yawwa amma in ya tambaya kaga sai ya shiga a halluhu kenan ko yawwa zalika halluhu yawwa ya tambaye shi a shi ne ya fi ta yi ya samo masa wata gonan to
wa sharikatu fi zar'i ja'izatun to wannan an gama da musaka za a koma sharikatul muzara'a kuma Mhm.
musaƙan nan ya ma sha ruwa idan kuma dabbobi ne ba ka ba mutum kula da su eh a ware guri a kange a gina mashi guri annan kiwo kenan annan kiwo ne shi ma za a biya shi ma da dabbobin ne a a wannan ba sai da dabbobi za a bashi sai dai in sun yi sharadi a ina nufin kamar turki a turki su a guri ɗaya ba sa fita irin yawo su yi su dawo za a yi a biya shi ba na ƙwarai da gaske za a irin mata annabi Yusuf- annabi annabi annabi musa kenan ko Eh, ka gani sai aka yi mu- kamar irin wannan ne mu- aka yi na musaka din ka je ka yi min kiwo shekara takwas in ma ka yi goma kuma aka yi masa da shaidadi za a bashi ya- wasu a cikin dabbobin ko ya ga shi ne
wa sharikatu fi zar'i ja'izatun a muzara shi ma ja'iza ce shine a yi musharaka mutum biyu su haɗu su yi noma shine ake nufin muzara'a su biyu ne suka haɗu akan za su noma gona to ya ake yin ta shine muzara'a ni da kai mu haɗu za mu yi noma
idza kanat az-zari'atu minhuma jami'an amma fa da sharaɗi na farko kenan idan ya zamanto duk irin zari'atu anan shine iri irin na- kowa zai kawo a cikinsu wannan gona tana buƙatar irin iri duk- masalan dawa za a shuka to irin da take buƙata yanzu kwano uku ne to shi zai kawo kwano ɗaya da rabi shi ma zai kawo kwano ɗaya da rabi ka fahimta ko Mm.
yawwa kaga ya zama kwano uku kenan ko Na'am.
to wannan kenan idan kana me idza kana idza kanat az-zari'atu minhuma jami'an idan ya zamanto irin baki daya nasu ne su biyun baki daya wa ribhu bainahuma ya zamanto kuma ka gani riba kuma za ta zamanto tsakanin su ne kenan ko riba za ta zamanto tsakanin su ne irin nasu ne su biyu shi ya karabi shi ma ya karabi sannan kuma riba za ta zamanto a tsakanin su mu je wa idza kanat al-ardu li ahadihima wannan kenan idan ya zamanto kuma gonar ce ta daya Mm. wal amalu ala al-akhari dayan kuma shi zai aiki
aw al-amalu bainahuma ko kuma aiki duk su biyun za su yi aiki za su haɗu su yi aikin waqtara ya al-arda
za su nemi hayar gonan ne Mm.
wa katara ya arda za su nemi hayar gonan ne gonar duk ba ta su bace aw kanat bainahuma ko kuma a gonar ta ce an musu an bar su an ban musu gado su biyu ko kuma sun siye ta su biyu mun fahimta ko to amma in kana libi wannan to kenan to wannan daban kenan Mhm.
wannan za su raba duk abin da ya fito tare ka fahimta ko amma da sharaɗin farko sharaɗin farko kawai za mu kalla da shi Mm.
irin su biyu kowa ya bayar wanda ya bada irin rabi wanda ya bada iri rabi za su zo su shuka gonar ta su ce su biyu hayatta suka yi su biyu ta ɗaya ce ɗaya zai yi aiki wannan duk za su raba mun fahimta ko wannan kenan
amma in kana libidru min inda ahadihima bizuru ko bazuru a ramma bidru to duk dai yana da masu masu mafita ko bazuru ne a Dai- amma in kana albazuru ko na'am eh, amma in kana albadru min inda ahadihima a- amma idan ya zamanto a albazaru din iri din shine iri na'am labazaratu ka gani ko hadal kauri a idan ya zamanto irin na ɗaya ne a ciki Mm. wa min indil akhir al ardu ɗayan kuma gonar tasa ce kaga wannan ya bambanta ko irin na wannan ne gonar kuma ta wannan ce
wal amalu alayhi kuma shi mai gonar har ilau shi zai yi aiki aw alayhima ko kuma a su biyu ma za su haɗu su yi aikin amma wancan irin daban gonar ta wannan ce za su haɗu su yi aiki
wa ribhu bainahuma lam lam yajuz a ce za su riba a ha- za su raba riba tare wannan bai halatta ba ashe sai inda iri ya zama ɗaya sai inda iri ya zama ɗaya in iri ya zama ɗaya to za su iya sharaɗi to shikenan irin nan ya zama ɗaya gona kuma tawa ce ka fahimta ko kai aikin abin da ya fita sai mu raba shi wannan ja'izi ne mun yi magana sa baya ko amma in dai iri bai ba da iri ba wannan kuma gonar tasa ce za su haɗu su yi aiki to kuma yanzu kiyasi za a yi ba za a ce za a raba yau ba za a raba daidai ba
da kwakwal amma nawa zai fi yawa na mai gona kuma na yadda suka yi sharaɗin yawa to mun dai ai dole tu- abin a fili yake na'am
yawa gona tawa aiki nawa iri ne kawai naka kuma zai mu raba daidai na'am mamawu
ai ba zai ba a to ai kaga shine matsalar da ke faruwa wai sai a ce sai a ce a karbi su hayi gona su yi noma kowa ya kawo iri ka fahimta ko su za su yi noma su biyu ɗaya ne zai yi ko kuma ta ɗaya ce inda iri da ya zo shikenan daga hannun kowa shikenan na'am sai su yi sharaɗi kuma
walau kana ktara yal ard arda to wannan hukuncin na biyu shi ma kenan sai na uku kuma walau kana walau kana tarayar arda ko da kuwa shine ce ko da kuwa wata kan a da kuwa wata kan hayar gonar suka yi wal badaru min indi wahidin sai zamanto law kanat a iktarayal ard idan ya zamanto eh, hayar hayar gonar suka yi ya Na'am.
zamanto shi irin na ɗaya ne shi zai kawo
wal badaru min indi wahidin ɗaya kuma shi zai kawo iri ɗaya Na'am.
shi ka fahimta ko na'am
ɗaya shi zai kawo iri hayar gonar suka yi ɗaya shi zai kawo iri ɗaya kuma me amili
wa ala al akhir al amalu ɗayan kuma shi zai aiki jaza
wannan ya halatta idza taqarabat qimatu dhalika amma shi ma sai da sharaɗi hayar gonar suka yi tsaf shi wannan zai ba da iri wannan kuma shi zai aiki ka fahimta ko to yanzu wannan jaza amma iza ta ƙara bat me kima ya zama to aikin da zai wa gonar matsala aiki in za a yi kimar kuɗin da za a yi aikin wannan gonar akalla a ce dubu ashirin ka fahimta ko shi kuma iri zai kawo irin zai kai dubu goma sha bakwai ka fahimta ko to wannan dan sun raba ba komai domin kimar ta zo kusan ɗaya ko ko kuma shi ne a aikin da zai yi bai fi sha bakwai ba shi kuma abin da zai kawo na iri din ya kai dubu ashirin wannan kimar ta zo ɗaya ko to wannan za sa iya rabawa amma fa ba wai je ka- kaga wannan kenan ba irin noman ba kenan kamar ta gero ai kaga gero ba yace zaka sai gero gero kwano biyu uku kuma ka bashi ya aiki sai irin wanda yake mai tsada kenan za a yi kima da shi amma dan iri mun fahimci wannan ko yau ba wai kai ka kaya iri ba shi kuma ya zo zai aiki ta yi irin naka baki ɗaya bai kai dubu biyar ba aikin kuma da zai yafi dubu talatin wannan bai kai kima ba ba kima ke wannan bai halatta ba sai inda kimar kuɗin da kimar aikin yawwa
نعم ولا ينقد في كراء أرض غير مأمونة قبل أن تروى ba a inkadi shine a sharɗanta ba da kuɗin haya gonar da za a karɓe ta don a yi noma a ciki idan ba a aminta cewa wannan ƙasar ai bushashiya ce ba ba ka fahimta ko akwai ƙasa bushashiya wacce ba a aminta in an shuka abu a ciki ma zai iya kaiwa ba ka fahimta ko gona ce gashi ya zo ya haya sai ya zamanto ba a aminta da wannan gonar ba ba lallai ba ne wannan gonar in an shuka abin ya fito saboda a bushe take to ka a ce yanzu za a yanzu ba da kuɗi da gaggawa illa me an turwa قبل أن kabla an turwa ka gani kafin sai ya zo a takan ya zo ya kosar da gonar ta yi karɓi ruwa shi mai gonar ka fahimta ko yadda za a zo a yi shuka a ci gaba da waje ba wajen ruwa lafiya lau to wannan sai a ba da kuɗi Yawa, amma ƙasa a bushe ka karɓi haya ka ba da kuɗi yanzu ka zo kai shuka ba ta fito ba kuma daman ka ba shi kuɗi to daman shari'a ba ta ce ka ba shi kuɗin ba tukun ka fahimta ko na karkon lawo Mm.
ya dinga sharwa kenan har sai an gama amfanin noma gona ɗin ko kuma don in ya sha kuma ya zai kafe ba na farko dai sai ya shayar da gonar ka fahimta ko ya shayar da gonar tsaf ta farfado su masu noma sun san yadda in ta aka shayar da ita din ta farfado na farko ke sannan bi in ta wannan to shikenan sai ya karba daman kam ai shi zai nomar ko Mhm.
ba shi zai shayar masa da ita ba sai ya ci gaba da shayar da gonarsa amma ana magana ne a asali ya karbe ta tana bushe kaga kafin ya fara noma kuma sai ya fara wasa jidila ko haka ake
wannan zai sha ma da gona inda zai sha maka da gona haka za ka karɓe ta a mace ka je ka shuba abu ya mutu kuma haka an cuce ka kenan yasa ba a ba da kuɗin kwata-kwata domin tana iya komawa salaf rance dama rance ka ba da an zo an ga gonar da ka ɗauka ka bashi ita tana da irin wannan bushewar to za a canja ta daga ciniki ne za ta sai ta koma salaf da
ومن ابتاع ثمرة في رؤوس الشجر wanda ya sai samaran 'ya'yan itaciya akan bishiya wanda ya siye su akan bishiya
فأجيح ببرد
a sai zamanto a- ta- an ta samu ja'iha shine wata annoba ta zo ta saman mata irin na bardin kamar ruwa ne aka yi irin kankara ko ya kwaso wani abu ya tattaba wannan abin da ka siya ya lalace
أو جراد ko kuma fari ne suka zo suka sauka akan abin suka yi abin suka- suka yi barna suka cicci abin أو جليد ko kuma kankamo ya ba ta kan ya motsi shine kankamo kamar ya ya ya ya me za a ce lokacin sanyi ya motsi haka ya ya mushe haka irin wannan wasu daga ciki sun fara ya mushewa haka
أو غيره ko wani wannan daga ciki wata kan ko kuma barawa ya zo ya sata ya shiga gairin hihi ba ka gare ko
نعم فإن أجيح قدر الثلث فأكثر
idan ya zamanto abinda aka siyar maka din ya samu wannan ja'iha din ka fahimta ko abin ya kai kadari na sulusi in aka kasa abin uku baki ɗaya abin da aka siyan maka kashi ɗaya baki ɗaya ya samu wannan lalacewar shine kadar sulusi au aksara ko فأكثر fa aksaru ko kuma ya fi daga sulusi ma ka fahimta ko ya dai ketara daga sulusi sulusi ne ɗaya c- ah, ɗaya- ɗaya- ɗaya cikin ukun abin da aka siyan maka ne ko ma ya fi ɗaya u- cikin ukun abin da aka siyan maka
wudi'a anil mushtari qadru zalika min ath-thamani to za a wudi a ba za a ragewa wanda ya siya din wanda ya siya din dole za a rage masa gwargwadon abin da ya samu na daga wannan ja'iha din ka fahimta ko na riga na siyan ma ni ba wani abu da zan rage ma a'a ba haka shari'a ta ce ba yawwa za ka rage masa dole abin da ya sami amma sai ya kai sulusi fa aksaru ka fahimta ko daga sulusi ɗaya daga cikin ukun abin da ka siyan masa ko kuma ya haura sulusi din shine za a irin wannan din a ciki na'am wa ma naqasa an thulusi fa min al-mubta'i amma idan aka zo aka duba aka ga ai bai ma kai sulusi ba abin da ya samu abin da aka siyan maka din ka fahimta ko wannan sai ka dau asara kai da ka siya sai ka dau asara wanda ya siyan ma ba shi da komai inda ake cewa shari'a ta saurare ka sai inda ya kai sulusi fa akthar ko kuma ya fi sulusi shine za a saurare ka amma kam inda ya zama to kasa ne bai kai sulusi ba ma dama bai biya musu da tabar a ya biya shi a dame da kuɗi
wata kan ya riga ya siya ne amma bai cire ba ka fahimta ko ya siya bai cire ba to sai wannan abin ya zo to sai a cire masa wannan abu amma in sun gama ciniki daman kuma ka san ya da masa da kuɗin zai wahala ko
na'am wala ja'ihat wala ja'ihata fi zar'i
amma babu ja'iha fa a cikin abin da yake kamar dawa ka fahimta ko kamar shinkafa nan ana magana ne akan 'ya'yan itaciya mun fahimta ko kamar gero dama wannan ai ba a siyan su kaga sai sun nuna ko babu ja'iha a cikin su abin da yake za a na shuka babu ja'iha a cikin su je wala fi mashturiya ba'da ayyabisa ko kuma duk abin da aka riga aka siye shi bayan ya riga ya bushe min al-thimari na daga 'ya'yan itaciyar su ma mun dai har ya riga ya bushe shi ko daman a bushen ake sai da shi ka fahimta ko to ba wata ja'iha da za ta zo kuma a ce wai za a rage maka wani ba shi ba gabo ka cire ba shi ke
wa tudau ja'ihatul buqul ai kaga akwai abubuwan da thimaru ne amma ba sa bushe ko yanzu tufa tana bushe ai ta bushe kaga ba za a ci ba ma ko da haka ta dama aka ake sai da ita kamar ayaba kamar gwanda mun fahimta ko to amma akwai abubuwan da kuma kamar dabino masala kamar inibi su kan ai suna bushe ko wannan ba wata ja'iha da za ta zo an siyan ma da su a bushe sun riga sun kai baka cire ba wani aje same su ka ce wai abu za a yi kadar sulusi ba kadar sulusi sulusi ba
wa in ka- ana wa tudau ja'ihatul buquli amma ana rage ana ragewa ga ja'iha ta makunkura ƙasa wa in qallat an gane su ko kamar irin su doya su makani Mm, irin su albasa irin su ko Mm.
da a ƙasa suke kaga ana sayar da su ai suna rufan su ko to an siyar an siyar tsaf da aka zo su dankali a- kafin yana zuwa ya haƙe sai aka samu wani abu ya taɓa su a ƙasa to aka zo aka lissafa wannan ko bai kai sulusi ba shi za a rage masa dole mun fahimta yau kaga wancan shine yake magana sulusi fa aksaru ko to shi wannan abin da yake a ƙasa yake yi aka sai da shi sai bayan an fito da shi sai aka ga wani abu ko kaɗan ne bai ma kai sulusi din ba ya taɓa a ciki to dole za a rage masa wani abu a ciki wa qila wasu kuma suka ce la yudau illa qadar thuluthi shi ma ɗin da sai ya kai sulusi wasu sun ce a a shigar da shi da duk cikin samaru har shi kenan ashe akwai magana biyu kenan akan na'am Mm.
wa man a'ara thamara nakhlatin li rajulin wanda ya yi i'ara shine ya bada kyauta hibatu kenan wanda ya bada kyauta na 'ya'yan dabino ga wani mutum
min jinanihi daga gonarsa jinanihi daga gonarsa a daga- a cikin gonarsa ne sai ya ɗauko sai ya ba wa wani
fala ba wannan dabinan
fala ba asa ayyar wata kan ka san shari'a akwai wani hadisi muna ta karanta shi sai dai a karanta shi a wuce ka ga kamar ba a gane shi ba wannan na harsu din kirdado to wannan shine zai magana ma'anar kirdado me ake nufi da kirdado to nan zai fassara me yake kirdadon baki da to
fala ba asa ayyar shari'a asali in ka ji an ce kirdado da har aka ce ana yin sa a cikin ausuki ko ko aks- ah, ko akallu ko shi ma ai baya wuce ausuki ausuki biyar ko wusuki biyar baya fice shi mutum ne zai dau ‘ya'yan itaciya na dabino sai ya baka yana nan yana nan kuma sai ya buƙaci ɗanyen dabino shi kuma a wajensa bushashe ne da shi ana yin musayar ɗanye da bushashe ai haramun ne ko domin kaga manzo Allah sallama ya hana ko to shine arhasa manzo aka ce manzo Allah sallama ya yi rukusa fi bai'il araya ka fahimta ko asali ba a yi a yi musanyen ɗanye da me bushashe inda aka yadda a yi inda shi wanda za ka yi musanyen daman shi ya baka wannan abu Yawwa, shi ya baka kyautar wannan abu daga baya kuma sai shi yake da bushashe kuma yana buƙatar yanzu ya ci ɗanyen da shi da iyalansa to a sannan ka kai masa ɗan eh, bushashen ka karɓi ɗanyen shi ma in bai fi wasu ƙi biyar ba ka fahimta ko? ake magana ne ko da tafadul ko ba tafadul dama ai tafadul ya shigo tun da jinsi ya canja ka fahimta ko yawa tafadulin ya shigo nan ne kadai aka yi rukusa shine rakhasa fi bai'il araya amma in dai wani ne can zai zo ba shi ya baka ba ba wani araya bai shigo cikin araya ba shi to shine zai fassara ta me yace
fala ba su ayyar shari'a iza a zahat Ka gani?
kirsiha babu laifi an ya sh- me ayyar shari'a ya siye ta idan azhat idan ta fara fid- fidda fure wata kan ta fara nuna ya bashi sai ta fara nuna ka fahimta ko ya bashi dabinan bashi nan sai ya zo ya ga gashi ta fara nuna to ba laifi ya siye ta da me bihar bi kirsi da kida- da kirdado ya kirdade abin da yake kai na wannan abin da yake sama shi kuma ya bashi ne mu je mu nam tamran yudihi zalika inda aljazabi ka fahimta ko ya dau dabino wanda yake tamuru in an ce tamuru dama ai bushashe ne ko to ya dau bushashen dabino ya bashi shi kuma ya kirdadi abin da yake sama din nan zai kai kaza to shikenan bari in baka gashi bushashe ni bari in cire wa'annan abubuwan indal jazazi da an cire su nasa ne mun fahimta ko da an cire na shi wane ne wanda aka kirdadin da shi wanda asali ya fara bashi hibar wannan hiba din ta koma nan ta koma nasa shine rakasa fi bai araya wannan shine bai araya duk da ake magana
in kana fiha khamsatu awsukin fa aqallu kaji ko ai shi haka yace fi ma duna kamsati ka gani Ah, in bai fi wusuki biyar ba ko kuma ƙasa da haka da ya wuce wusuki biyar shi ma ko da shi ya bashi shi ma ya haramta wata kan iya wusuki biyar shine shi ma zai iya masa musa su iya musanya domin da ya wuce wusuki biyar kuma ya ya shiga zakka ai ko ka gani wala yajuzu shira'u akthara min khamsati awsuqin bai halatta a ce za a sai da watakan a irin wannan bai'ul araya din ba da abin da ya fice a siyan masa da abin da ya fice wasu kibiyar inda ya wuce wasu kibiyar shi ma ba za a siyan masa ba watakan ba zai ba da busasshen a bashi sama da me wasu kibiyar ba ko dai wasu kibiyar ko ƙasa da wasu kibiyar dole shi ma haka zai karba domin daga nan an haramta illa illa bil aini wal ardi sai dai ya bada kuɗi su ciniki ko ko ya ba shi wani abin wanda ba dabino ba dama wannan ya halatta shi alhamdulillah Assalamu alaikum.
Na.
Assalamu alaikum.